أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa na soshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. To, eh, wannan shine zamanmu ko darasinmu na ɗari da arba'in da bakwai kenan. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko littafin daf'o'i hamili tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu kuma suka sani cewa muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne muna bin jerin ayoyin alkur'ani tunda mun haɗa littafai ne guda biyu kenan tana yiwa in muka ga wannan aya ita ciki akan jeri cikin littafin mu fita cikin wannan littafin mu koma cikin wannan haka ne muke bi domin da littafi ɗaya ne da zamu bi jerin littafin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to mas'alan mu wanda zamu tashi akanta ita ce wato matsala ta wato 587 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a aya ta 18 Malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-ajila wanda yake son al-ajilata da ainun ne shine abin da yake rayuwa magaugauciya an gane ko ita ce ta duniya wani lokacin ana kiranta Allah yana kiranta duniya rayuwar duniya domin ita ce ta kusa lahira ita ce ta nisa sannan kuma in an ce al'ajila magagociya in an ce al'ajila wadda take majinkirciya kenan mai jinkiri wadda za ta zo ba ita ce lahira to duk wanda yake son rayuwar duniya al'aya ya dullu ala anna man lam yazhar fi dunya malam yace wannan aya tana nuna cewa wanda bai guji duniya ba walam yatrukha bai nisance ta ba kana min ahlin nar zai kasance daga ma'abuta wuta malam ya ce to wal amru bi khilafihi al'amari kuma ya saba ma wannan tunda an ce wanda yake son duniya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid duk wanda yake son duniya zamu gaugauta mishi abinda mun kaso na duniyar amma liman nurid ga wanda muka ga dama thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura musanya mishi jahannama ta zamanto yaslaha yana kunuwa da ita mazmuman yana abin zargi ayoyi da dama sun faɗi yadda Allah ya zargi kafirai a duniya da lahira madhuran yana abin nisantarwa daga rahmar Allah ayoyi da dama sun faɗi yadda Allah subhanahu wataala ya nisantar da kafirai daga rahamarsa malam yace to amsa qulna zamu ce al muradu abinda ake nufi man kana yuridu bi islamihi wanda yake nufi da musuluncin sa addinin musulunci da ya shiga wa ta'ati da da'a da yake ma Allah wa ibadatihi da ibadarsa a duniya duniya la ghair ba wani duniya ba wato banda haka baya buƙatar komai wa mithlu hadha malin yace irin wannan la yakunu illa kafiran bai yiwa ya kasance sai kafiri au munafiqan ko munafiki wali hadha malin yace don haka ne qala ibn jarir ibn jarir yace ibn jarir kina at-tabari shaykh al-mufassirin yace hadhihi al-ayat hadhihi al-ayat wannan aya liman la yu'minu bil ma'ad ga wanda bai imani bane da makoma an gane ko makoma kenan ta lahira wa amma man arada min ad-dunya amma wanda ya so min ad-dunya daga duniya qadra ma yatazawwadu bihi ila al-akhirah gurgudon abinda zai yi guzuri da shi zuwa lahira an gane ko fa kaifa yakunu mazmuman ya za a yi zaman to abin zargi ma anna al-istighna an ad-dunya bil kulliya tare da cewa al-istighna mutun ya wadatu an ad-dunya daga duniya bil kulliya gaba dai kakaf rankata kaf wa an jami'i ma fiha ya bar duk abin da ke cikin ta la yutasawwaru ba za a iya hankalta irin wannan ba ba zai yiwuwa ba kenan shine asalin yutasawwaru a suran tashi kamar abuna wanda ba zai iya kasancewa ba fi haqqil bashar a cikin haƙƙin dan adam walau kana anbiya walau kanu anbiya ko da annabawa ne fa ulima anna al murad ma qulna malace sai a gane cewa abin da muka faɗa shi ne abin nufi to wannan ya kamata mu fahimce shi eh an ce kuma makoma da an ce la yu'minu bil ma'ad makoma ba wai ana nufin kafirai ba su yarda makoma sun yarda makoma su za su koma ƙasa amma ba su yarda ba da cewa za a tayar da su makoma su huta wannan ya kamata mu fahimce shi to wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya a gurguje amma kamar yadda al'ada ta saba ƴan uwa masu bibiyar mu sun san muna dan ƙara wani abu gurgurdon abin da ya sauƙaƙa kuma gurgurdon abin da Allah fahimtar da mu na ilimi na farko man kana yuridu al'ajila zamu gane cewa al'ajila sifa ne an shafi wato mausuf kinta man kana yuridu al-hayata al'ajila kenan haka kamata a dauke shi sannan kuma wannan yake nuna cewa da Allah yace cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha a cikin suratul hud nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu ba su a'malahum fiha abinda suke bukata a cikin duniya mun kawo cewa nan wasu malamai sun yi taksisin shi da cewa ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta mishi abinda muka ga dama amma liman nuridu ba dukkan kafirai ba ga wanda muke so wasu kuma malamai suka ce a duk dadin da aka bashi dadi ne tawaye domin duniya ba komai bace kenan an cika mishi abin shi wasu kuma suka ce za a bashi lafiya da arziki da ya abin da ya kama da haka wasu suka ce in munafiki ne za a bashi duniyarsa kariya ta duniya ba kafiri bane zai ci moriyar musulunci kafin ya jira na tashin alkiyama wasu suka ce kuma za a sa kan kamishi ne ta fuskar wato abin da ya nema in suna ne ya nema a ambace shi da wannan sunan akwai dai maganganu na malamai mun kawo wannan bayani a cikin darussan da wato suka gabata kenan to wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda za mu karawa karkashin wannan aya da ake cewa kamar gudun duniya malamai suke cewa gudun duniya ba shine bai zama to baka amfanuwa duniya kamar yadda malam ya kawo anan domin zaka iske a Allah ya baka duniya amma duniyar wato bata saka girman kai ba bata shagaltar da kai daga ni'imar Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa zamu ga cewa misali zamu ga waɗansu Allah ya ba su arziki mai ɗimbin yawa amma ya taimaka musu ne wajen mi wajen yi ma addini hidima da taimakon addini waɗansu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su mulki idan muka duba irin su annabi Sulaiman su annabi Dawud Allah ya ba su mulki kuma wannan mulkin bai shagaltar da su ba daga ibadar Allah subhanahu wataala bar ma ya taimaka musu don haka gudun duniya ba shine ba mutum ya zamna baya amfanuwa da halaliya abubuwan da Allah ya bashi ayat da muka karanta a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta ma abinda Allah halatta muku wannan ba gudun duniya bane a'a ka amfana da shi amma daidai gwagwado kuma kai ya shagaltar da kai daga wato lahiraka ya taimaka ma wajen samun yarda Allah da kuma neman aljanna to da kuma bayanai da malamai suke yi kwarai da gaske a cikin irin wannan babi musamman da wato da yawan mutane suka ce suna gudun duniya amma hakikatan ba haka bane ƙarya ce suke yi to Allah ya kyauta abu na gaba sai kuma shi yasa ma Ibn al-Qayyim afwan yake cewa duniya ba a zarginta gaba daya kuma ba a yabonta gaba daya la tudammu mutlaqan wala tumdah mutlaqan domin idan duniya ana zarginta ne in ta shigaltar da mutum an gane ko abin da kamata mu fahimta kenan sannan kuma الدنيا كما يدو cikin hadisi na Abu Huraira ad-dunya mal'una wa mal'unu ma fiha kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah an ce ta Allah an ce abin da yake cikin ta amma sai ce illa zikrullah sai ambaton Allah wa ma walahu da abin da yake wato tamkar irin ambaton Allah kenan ibadar Allah subhanahu wataala dai gaba daya tunda zikiri ibada ne sai ai kiyasin dukkan kowace ibada kenan kaga ba za a zargi duniya gaba daya ba duk da yake zamu ga cewa ana zargin duniya kaga ayoyi da dama suna tsoratar da mu daga duniya hadisai da dama da kuma ganganu na malamai akwai abubuwa daban-daban amma wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan kuma mutum zai karanta ya gani akwai ayoyi da dama suratul hadid inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am da kuma wadrib lahum masalul hayatid dunya واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تطروه الرياح أتك سورة الكهف لكم سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد دوانغا حديث مكاكاو دا سورة حديث سيدكم بيت التكة وأن ذاها غني مثالي إن كدوبا كمر أبيات دا أكي دنغان تاوها زوغا علي بن أبي طالب كوكما إمام الشافعي والسنة دنغان تاوها إمام الشافعي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء غير لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودور ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى ساقها بكأس الموت ساقيها بزوك أرشم بيت التكا والله أعلم mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 588 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya Allah yace wa ma kana ata'u rabbika mahdura wato inda Allah yace unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka kalli yadda muka fifita sashen su akan sashi ta fuskoki daban-daban wani yafi wani imani wani yafi wani dukiya wani yafi wani karfin jiki wani yafi wani karfin kaifin fahimta da saurin fahimta ga sunan dai Allah ne ce ya faɗi wannan kuma an fifita mutane a nan duniya kuma za a fifita a lahira amma dai fifita ta duniya ba ita ke nuna an fifita mutum a lahira ba wani ya fi ka duniya da lahira wani kuma ya fi wani a duniya amma a lahira wani a lahira wani ya fi wani ina fata an finci ni hatta kuma wani ya fi wani nan samun wahala a duniya kuma a lahira ma ya kan gari kwarai da gaske kuma ya fi samun azaba dan saboda a fahimci wannan amma Allah subhanahu wataala ce kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik farkon wancan aya afu wannan aya afwan kowanne daga cikinsu muna bashi daga baiwa ubangijinka ko kyauta ko abin nan wa ma kana ata'u rabbika mahzura baiwa ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata kasance ba mahzuran abin hanawa ko ni'ima za mu ce ina fata an fahimce ni mahzura nan ba da zalun bane inda zalun ne an kace mahzur shine abin tsoro mahzur da za'un shine wato abin da anka anka hana kinan baiwa Allah bata kasance abin hanawa ba yace ai mamnu'an abin da aka hana ya fassara shi ma gashi malam yace to wa nahnu nara malam yace muna gani wa nushahidu muna kuma gani har yanzu dai an gane ko muna gani fil waqi'i muna gani da idon muke nan anan duniya nan alwaqi abin da yake afkuwa anna wahidan wani a atahu Allah ya bashi qanatira dukiya muqantaratan mai yawa asalin qantar shine abin da anka anka anka wato tattara shi yasa ma ake kiran kantara kamar wato wata abin nan kantara kamar gada ana ce mata kantara wani lokaci ko kuma kantara kamar wani dam wanda an ka sanya ruwa a cikin shi wanda aka tattara su kenan mu kantara dai abinda aka har hada dukiya an bashi kanatir dukiya mu kantara mai yawa wanda aka tara wa wa akhara sai aga wani mutum mana'ahu al-ata Allah ya hana mishi hatta daniq wal habba Allah ya hana mishi daniq ya ce daniq kamar wasu kuɗi ne ƙananan kuɗaɗe an gane ko abinda za a iya cewa kamar in mun ci kamar mu ce Allah bai bashi ku bai shi ko dala ba kamar yadda bashi yake cewa ko dala ko kuma yanzu in wadansu wurare ne a ce Allah bai bashi ko fuska ba wasu kuɗi da aka yi zamanin kashi a Najeriya da ake ce ma fuska to almuhim wal habba da kuma habba wato habba ita ce kwaya da ake shibka sai ka wani bai da komai dai a takaici shi ne abinda malam yake son ya ce yace kulna zamu ce almuradu abin da ake nufi bil ata baiwa ko bayarwa huda anan arrizqu arziki wallahu ta'ala shi Allah subhanahu wata'ala sawwa ya daidaita fi dhamanin rizqi a kalamun arziki wa isalihi da kuma isar da shi bainal bainal barri wal fajir tsakanin mutum wanda yake nagari da wanda yake kuma fajiri wal muti'i da mai masa da'a wal asi da kuma wanda yake saba ma Allah walam yamna rizqa Allah bai hana arziki ba anil asi ga mai sabon shi ba wai yana nufin babu wanda bai saba ma Allah ba a'a ga waɗanda suka bai da sabon Allah shine wato aikin su bi sababi isyanihi Allah bai zai hana mishi arziki ba shi mai sabon nan saboda sabon shi fala tafawuta bainal ibadi fi asli rizq babu bambanci tsakanin bayi a cikin asalin arziki wa inna ma at-tafawut sai dai abin da yake bambanta su inda ake samun bambanci bainahum a tsakankanin su fi maqadiril amlak wajen gurgurdon abin da za a mallaka wani zai mallaki arziki mai yawa wani zai mallaki arziki dan kadan ina fata an fahimta shine abin da malam ya kawo to sannan kuma damalul rizqi ai yana yiwa akwai arzikinka a hannun wani ta hanyar karkashin shi Allah sanya arzikinka kenan kowa Allah ya mishi lamunin arziki inda Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba face arzikinta da ma ni shiga Allah yake to ba ana ana nufin Allah zai baka kai tsaye ba a'a zai sanya maka asbabu ne yayi ruwa kai noma ka samu arziki kai kasuwanci Allah subhanahu wataala ya saka samu arziki da sauran abin da ya kama da haka kuma da an ka ce ala yana nuna ala kamar sama amma laraba suke cewa la yajuzu isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ba wani abun da yake saman Allah ko a hakikani ko a majazi ba a kaddara wani abu saman Allah subhanahu wataala domin ya zo a cikin hadisi na Abu Hurairah cikin Sahih Muslim wa anta zahir fa laysa fawqa shay Allah shine na sarari na sama wanda ba wani abu saman sa sannan kuma ala Allah ala cikin ilimin lugha da fiqh tana nuna abu ya zama to kamar wajibi an gane ko ko kuma abin da bai da kyau to na in ta zo ala misali to nan tunda ba abin ne na wajibi ba na mummuna kenan ba za a fassara shi da mummuna ba laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kaga zunubi sai an kace alaiha to amma nan duk da kina ana magana ce ko a aqida ko a fiqh sai a ce ala kamar abin da ya zama to wajibi alaika an taf'ala zalik to amma shi Allah babu wani abu da an wajibi akan sa fa'alul lima yuridu ne to amma da ana nufin Allah subhanahu wata'ala ne ya dauran ya daukan makansa kamar da Sheikh Ibn Sami yake cewa kamar Allah ne ya daukan makansa ba wai an tilastar da shi ba ya kamata mu fahimci wannan kuma in ka diba cikin adawatu tafsir na al-itqan fi ulumil qur'an na Imam Suyuti ka diba wajen ala ya kawo bayani bai kama da irin wannan wannan ya kamata mu fahimci wannan to wannan na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta karkashin wannan aya wanda zamu dan kara a gurguje shine da an ka ce ba ata'u rabbika mahdura bai zaman to za a hana ba an gane ko ma'ana abinda Allah ya niyyar ba bawansa ba wanda ya isa ya hana nan ba ana nufin ba arziki mutane ba za su bambanta wajen arziki ba a'a abinda Allah ya kaddara maka da arziki ba wanda ya isa ya hana shi shine abinda ake son a ce ina fata an fahimta in ka ga wani ya hana ka wani abu to Allah ya kaddaro cewa shi zai mantuwa sababi amma ba shi bane don bai isa ya hana ka abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka ba ya kamata mu fahimci wannan to sannan kuma ya kamata mu fahimci cewa da an ce zancen arziki ai arziki ba kuɗi ne kawai arziki ba gidaje arziki ne abinci arziki ne ƴaƴa nagari arziki ne mata mata nagari arziki ne ilimi mai amfani arziki ne baiwa ta Allah subhanahu wataala tana da yawa dan haka ata'u rabbika an ce ba wai kawai an ce kuɗi ba a'a na ana zancen baiwa ta Allah abinda Allah yake ba bawa ba kuɗi ne kawai Allah yake ba bawa ba Allah yana ba bawa komai mulki Allah yake bayar da shi kuɗi ilimi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan haka wannan ya kamata mu fahimci wato wannan mas'ala da kyau saboda irin waɗannan ayoyin zaka iske wanda bai fahimce su ba zai musu mummuna fahimta ko ya zama ya shiga cikin matsala ko ya fassara su ba daidai ba sannan a samu matsaloli waɗanda Allah subhanahu ta'ala din san iyaka su to wannan shi dai ne abinda za mu iya cewa sannan kuma ba da arziki ba shine nuna yana nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana kaunar mutum ba in babu imani domin karuna an ba shi dukiya ta zan sanadiyar halakarsa haka mulki an ba fir'auna ya zan sanadiyar halakarsa haka ilimi an ba wani malami daga cikin malamin mai bani isra'ila Allah ba da labarin shi watul alaihim naba allazi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin malami ne an ba shi ayoyi yadda ne aiki da su ya halaka to dan haka dai dan Allah ya baka wani abu ba shi ke nuna cewa ba wato ya fi kaunaka sai in kana amfanuwa da wannan abin cikin da'ar Allah sanan ne za a cewa wannan abin Allah ya baka baiwa mai kyau kenan ka samu nasara sannan kuma daga ciki kamar ba a kallon abu guda idan kana kallon ni'ima guda to ba za ka gode ma Allah ba domin yanzu misali wani Allah ya bashi kuɗi amma Allah ya hana shi lafiya kai kana da lafiya kana iya zuwa ka nemo abincin da ka ci amma sai ka kamar yafi ka shi ko yana son a karbi kuɗin nashi gaba ɗaya a bashi lafiyar da kake da ita kaga ba za ka abin gaba to shi yasa in ka kalli abu ɗaya ba za ka taɓa gode ma Allah ba wani yana da dukiya mai yawa misali amma kuma bai da lafiya ko kuma yana da dukiya mai yawa amma dukiyar nan sabon Allah ɗaya ke yi da ita to ya zaka haɗa shi da mutumin da misali shi bai da dukiya amma kuma yana bauta ma Allah kuma yana da rufin asiri ka gani wanne ne yafi to yana da kyau mutane yan uwa mu fahimci wannan don saboda mu gode ma Allah subhanahu wataala gurgudo abin da Allah subhanahu wataala ya bamu to wannan kenan ina ganin sai mas'ala ta karshe da zan kawo anan shine mas'ala ce da an kace wa ma kana ata'u rabbik baiwa ubangijinka to ai Allah ba ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane kawai alhamdulillahi rabbil alamin to me yasa an kace ata'u rabbik ina fata an fahimci ni to nan ubudiyya ce khassa kaman banta ubudiyya amma da khassa an keɓance ubudiyya don irin bautar da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ma Allah babu mai yin irin ta ba ai ba kuma ba za a yi ba to sannan kuma irin yadda yake da kima a wajen Allah wannan ba kowa ke da wannan matsayin ba to shi yasa aka ce a fa'ur rabbik lit tashrif dan a wato daukaka shi shi yasa ɗaliban ilimi suna yin bincike kan al-idafa da anwa'uha al-idafa al-lafziyya da al-idafa al-ma'nawiyya a cikin ilimin nahwu da dai sauransu da kuma al-ma'ani waɗanda idafa take dauka bincike ne mai yawa kwarai da gaske sai an zagi dantsi mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 589 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in kila idan aka ce kaifa mana Allah ta'ala al-kuffar at-tawfiq ya akai Allah hana makafirai dacewa wal hidayata da shari'a wa lam yamna'hum ar-rizq Allah bai hana musu arziki ba qulna zamu ce li annahu da dai shi Allah law mana'ahum ar-rizq da ya hana musu arziki la halaku da sun halaka wa sara zalika hujjatan lahum yawm al-qiyamah da wannan ya zama to hujja gare su sun rasa abinci sun mutu ishi kenan bi an yaqulu da za su ce law amhaltana Allah da kai mun jinkiri warazaqtana ka bamu arziki la baqina da mun wanzu mun tabbata a duniya ahya muna da rai fa amanna sai muka yi imani sai Allah ya basu dama ya basu lokaci ya basu ya musu abin nan ya basu tazara za a ci su ya basu dama su abin nan an gane ko shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma ayoyi da dama suna cewa ana musu jinkiri ne a ba su ni'ima su ji daɗi suna ganin kamar sun wadato da Allah ma suna cewa babu Allah suna cewa asalin dan adam yana cewa akwai Allah saboda yana cikin tsoro da talauci amma yanzu kamar da suke cikin filozofi yanzu dan adam ya riga ya gane ya yi kuɗin sa bai bukata Allah balle ce Allah ya bashi kuɗi dan adam ya yi mota bai bukatar ya roki Allah Allah ya kai shi wani wuri kawai zai shiga mutane ya tuka ita ce Allah da ake faɗa jirgin sama da ake cewa Allah babu wani Allah kawai ka cike jirgin sama kawai a ce wai akwai Allah da yake tafiyar da jirgin sama ba wani Allah da yake tafiyar da jirgin sama kawai iska ne yake kadawa kuma in akwai mai jirgin sama zai tashi in babu mai zai tashi ba kenan Allah shine mai kawai aje a nemo mai a sama jirgin sama da abin da ya kama da haka to wannan at-tafkirul falsafi an gane ko da akwai at-tayyaratul haddama ya kamata ɗaliban ilimi su yi bincike kansu saboda ana kiransu at-tayyaratul haddama ka karanta musu'atul muyassara fil ahzabi fil adyani wal ahzabi wal firaq al mu'asira littafin ya tattauna akan irin waɗannan abubuwa da dama mazhabobi waɗanda suke ba sa da kyau waɗanda ake wato karantar da a turai kuma ana karantar da su a turai yanzu kuma ana karantar da su ma a sauran kasashen musulmai don a wato bata addinin musulunci Allah kai mu nasari الثاني waɗansu malamai sun ba da amsa ta biyu me yasa Allah subhanahu wataala bai hana makafirai arziki ba annahu law ahlakahum da Allah ya halakar da su bi man rizqi ya hana su arziki la kana qad ajalahum bil uquba da Allah ya gaugoto musu da uquba da azaba kenan fa yata'attalu ma'ana ismihi al-halim to suna Allah na al-halimu mai juriya an gane ko an gane ko fa yata'attalu to sai ma'anar shi za ta baci kenan shine asalin at-ta'til ko ko abin da ya wofin ta babu komai cikin shi shi ake kira at-ta'til an gane ko shi an ka samu wannan mazhaba ta al-mu'attila wanda suke kore ma'anar sunayen Allah su ce kawai an ce sami'un bila sam'in ni to ai malam yace to fa yata'attalu ma'ana ismihi al-halim sai suna Allah al-halim ma'anar shi ta ɓaci ba za a danta ba an ma'anahu daga ma'anarsa li'anna al-halim domin shi al-halim mai juriya huwa alladhi la yu'ajjilu bil uqubati baya gaugauta azaba alaman asahu ga wanda ya saba mishi dan tana yiwa mutumin ya dawo ya tuba الثالث waɗanta da su ba da amsa ta uku bai sa Allah subhanahu ta'ala bai hana makafirai arziki ba suka ce anna man at-ta'ami wash-sharab hana abinci da sha min sifatil bukhala yana daga cikin sifofin masu ruwa al-akhisa'u kaskantattu jam'i na al wato khisis wallahu ta'ala shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an zalik Allah ya tsarkaka daga wato ya siffantu da ruwa ko kuma wato kaskanci waƙila waɗansu malamai suka ce ta'ur rizqi ba da arziki li jami'il abid ga dukkan bayi adlun adalci ne wa adlullahi am adalcin Allah kuma gaba ɗaya ne ya shafi kowa da kowa wa hibatuhu at-tawfiq amma kyauta wanda yake yi shine at-tawfiq ya bada dacewa wal hidaya da kuma shiriya fadlun wannan kuma wato wahibatuhu Allah ya baka at-tawfiqa Allah ya baka at-tawfiqa kenan tunda habahu kenan ya kamata ya zama to shine masdar ne yazo to hibatuhu kuma masdar ne mudafun ne ila fa'ilihi at-tawfiqa sai zaman to shine wato al-matsayin maf'ulun bihi kama an ce habahu Allahu at-tawfiqa ne to wahibatuhu tawfiqa Allah ya baka dacewa ka kama hanya ta shari'a wal hidayata kuma ka shiryu fadlun falalaci wa innal fadla bi yadillah ita ku falala tana ga hannun Allah yutihi man yasha yana bada ta ga wanda yaso kidan ba dole bane to ala ayyati hal cewa dole ne Allah ba kafirai abinci shine adalci a Allah shi ga ma halicce su ya ba su abincin ko da ya halicce su ba su abincin suka mutu me ba wani zalunta su da Allah subhanahu wataala idan ba su bin Allah bashi wannan taujihi yana da dan rauni shi yasa na dan yi ta'aliki akan sa to wannan dai shi amma almuhimmu dai Allah subhanahu wataala bai ba su wato bai hana su arziki ba ita duniya nan Allah ya yi ta ne ya kawo mu dan ya jaraba mu ba da arzikin jarabawa ne hana arzikin jarabawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan sannan kuma idan arzikin mutum ya kare na ai mutuwa zai yi to abin da ya kamata kuma mu fahimta abu guda ne kuma me yasa Allah bai ba kowa arziki ba ya kamata irin wannan tambayar ta zo Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shine ya wato fishi ta sashen ko akan sashe cikin arziki ba ma cikin arziki ba cikin komai amma nan yana magana ne a cikin arziki ina fata an fahimce ni to wannan yana nuna cewa kina Allah yake bada arziki to sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul shura walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da Allah ya yalota arziki ga bayinsa da sun yi banna a bayin kasa yanzu ma da yawan talakawan da kake ganin suna da ladabi da biyayya kamar da laraba sun kace almiskin sunan shi daga daga sakana ne wato sukun shine abu ya kwanta cak saboda harkokin shi sun tsaya ba abin da yake tafiya ko kuma sun kace daga as-sukun ne shine natsuwa saboda talaka akwai natsuwa gare shi bai gaugawa saboda ya san al'amuran duniya suna da hatsari ko kuma as-sukun daga kaskanci ne saboda talaka ana kokarin kaskantar da shi ina fata an fahimce ni zan karanta wadansu baitutuka da wani sha'iri ya faɗa game da talauci yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bisalimin wa yara al-adawata wala yara asbabaha حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى قامت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت فقيرا ماشيا كوكو وأما إذا فقيرت ماشيا قامت إليه وكشرت أنيابها sha'ir ce ya mishi faqiru talaka yana tafiya bisa doron kasa wa kullu shay'in didduhu da shi da komai ana kiyayya har da kasa tana bashi haushi yana taka ta da karfi ya gama ya ne zai yi dishi da ita wannan su tughlaqu dunahu abwabaha kuma mutane suna kokarin kullu kofin su ga talaka saboda bai arziki wa tarahu mamqutan zaka ganin shi abin kyama shine mamqut kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ma la taf'alun wa la yazidu al-kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wa tarahu mamqutan zaka ganin shi abin kyama wa laysa bisalimin da ka ganshi kasan ba bai cikin kwanciyar hankali wa yara al-adawata yana ganin adawa wala yara asbabaha baya ganin sababbanta bai san dalili ba ana kyamar shi har a gidansu ƴaƴan shi suna kyamar sa matar shi tana kyamar sa jama'a suna kyamar sa a unguwa ana kyamar sa kuma ana kyamar maganar sa har da ma biyowa ba a son yayi saboda bi saboda ba kuɗi yace to wa yara al'adawata wala yara asbabaha yace kai hattal kilabu idza ra'at rajulul ghina har da karnuka ko karnai idan suka ga rajulul ghina ma'abucin wadata shine rajulul ghina kenan da rabai sun ce rajul ba ana nufin namiji ba ma'abuci nan suke nufi qamat ilaihi za su tafi zuwa ga mutumin nan wa harrakat atnabaha sai ga suna shinshina shi ko sonsanarsa suna mi suna wato motsa bundin su ko mu ce wutsiya wa amma idza ra'at maqidan faqidan mashi wa amma idza ra'at faqidan mashiyan amma idan karnuka suka ga ko karnai suka ga talaka ya wuce da ke tattar sutura qamat ilaihi za su tsaye zuwa gare shi wa kasharat anyabaha su bude hakoran su shine kashara su bude an gane ko ana cewa wato fagara ya buɗe bakinsa ko kashara ya buɗe haƙoransa an gansu wato kashara za su buɗe an yabu shi ne zaga abin da ke cewa zaga haƙora waɗannan masu cizo zai buɗe waɗannan haƙora na gaba kenan masu cizo to kaga har da kare ashe in ya ga talaka yana iya gane shi to kamar dai abin da abin nan yace amma dai abin da malamai suke cewa wato talauci baya sawar rayuwa tsarkakakka ta kaskanta an gane ko sannan kuma da wadata ba ta sawar kaskantattar rayuwa ta samu ɗaukaka ina fata an fahimci da haka kada mu sa tsammanin abin nan waɗansu kuma suna da wani masal da suke cewa alfulus tughayyiru nufus ko yughayyiru nufus don ana iya cewa tun da jam'i shi na abin nan ne jam'u taksir ne alfulus kuɗi tughayyiru nufus suna canza rayukan dan adam waɗansu malamai suka ce wannan kuskure ne kuɗi ba sa canza dan adam mulki baya canza dan adam ilimi baya canza dan adam ko na duniya ko na addini a'a ɗabi'ar da dan adam yake ɗauke da ita wadda ba zai iya bayyana ta ba to ita ce lokacin da ya samu wadata ko mulki ko kuɗi ko ilmi ya bambanta ya abin nan ya bayyana ta domin idan kana da mulki yanzu ka samu kariya kana da waɗanda za su tsare ka jami'an tsaro kenan zaka iya rashin mutunci kana da ganin kana da kariya ka manta da Allah idan kana da kuɗi kana ganin kuɗinka za su baka damar ka bautar da mutane kai musu cin mutunci kuma ko an je kotu ko wajen shari'a ka san manya ba abin da za a yi sai kai amfani da wannan dama da baka da su da ka daina haka wadata ilimi na addini da wani da bai da shi da ba zai yi girman kai ba saboda mi galibi kuma malaman da suke da ilimi ba sa yin girman kai in kaga mutum yana da girman kai ilimin sa bai kai ilimi ba galibi akwai wayan mutum ya samu ilimin addini ilimi wanda kai ilimi ka ganshi da girman kai don baya bukatar girman kai ya san ilimi babban abu ne kuma ba sai ya nuna shi wani abu bane sannan a gane cewa yayi karatu to amma idan mutum yana da karamin ilimin sa yana son samun girma sai ga yana girman kai to wannan alama ce wanda ba a yi karatu ba to kuma da bai samu dan wannan ilimin ba da ba zai girman kan ba dan ba za a girmama shi ba ilimi yana sa a girmama ka haka idan mutum ya karanta wani ilimin boko na duniya ko turawa suke son musulmi su girmama su su daina girmama addinin musulunci saboda suna ganin su suke kera komai da komai suna taimaka mana ma da kuɗi da wane da wane kuma mu ce ba mu ce ba za mu yi su ba to da irin wannan ne shi yasa ya zo cikin hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda waɗanda Allah baya kallon su abin nan kuma Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba kuma mai daɗi daga cikin sai kawo a'ilun mustakbir talaka mai girman kai saboda in kaga talaka da girman kai wato ma'ana gashi talakan ba wani abu wanda zai sa shi yayi girman kan kuma sai ɗauka maka shi wannan hanya to kaga wannan ya nuna cewa shi ba zai boye halinsa ba ko da ma yana da talaucin Allah kai mu da tsari to almuhimmu dai bayani kan talauci da arziki akwai ayoyi da dama akwai hadisai da dama akwai sababban samun arziki da wani abu ɗalibai duk za su iya bincike kansu saboda ƙarin wato bayanai da kuma abin da dai malamai suka faɗa da shu'ara da mi da mi da mi da mi daga ciki kuma Allah subhanahu wataala bai abin da ya sami ba kowa wadata mai yawa ba a dan duniya shine cewa da an yi haka da duniya ba za ta zaune ba kamar yadda ya faɗa walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard a cikin suratul shura cewa da ya yalwata mutane arziki da sun yi banna a bayan ƙasa sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wato nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya mu ne muka rarraba musu rayuwarsu a nan duniya kowa muka bashi nashi aiki da kuma abin da zai yi sannan kuma nan ya ce Allah ya baka aiki ba ana nufin ka zauna gida ba Allah ya baka aiki a Allah ya sanya baka abin da zaka yi in ka tashi kai aikin zaka iya an gane ko wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat sannan kuma Allah ya ce muka dauka sashen su da sashi daraja daraja daban-daban daraja ta imani daraja ta arziki daraja ta ilmi daraja ta kaza daraja ta kaza Allah ya ce liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashen su riki sashi abin horewa sukhriyan nan wasu sun ce sukhriyan in ya zo da zama yana nufin horewa daga sakhara ne in an ce sukhriyan kuma izgiri waɗansu malamai suka ce a'a in an ce sukhriyan yana iya ɗaukar izgiri shi ma kamar sikhriyan amma an ce sukhriyan suka ce baya ɗauka da zama baya ɗauka baya ɗaukar izgiri wasu suka ce a yana ɗaukar izgiri wasu suka ce a'a baya ɗaukar izgiri to sukhriyan nan dai abin horewa shine abin da malamai suka fassara anan an gane ko sabanin wanda ya zo cikin suratu al-mu'minun fattakhasumuhum sikhriyan hatta an saukum zikiri wa kuntum minhum tadhakun kaga nan sikhriya abin izgili kuma an karanta shi sukhriyan abin izgili kenan yana duka izgili amma an ce sukhriyan kawai ba a ce sikhriyan ba suka ce tunan yana duka horewa to almuhimmu dai malamai suka cewa nan abin da yake dauka a zahiri shine abin horewa inda Allah subhanahu wataala ba kowa kuɗi kowa biloniya ne kowa yana da makudan kuɗaɗe a cikin banki wa zai mauna aiki wa zai wanke mauni sutura wa zai yi mauni iyasun salga wa zai mauni noma ba zai yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba ashe hikima ce ta Allah shi yasa dan kuma hatta da mutane da kake ganin suna wani aikin ai dan saboda babu hali ne idan da akwai halin ai da abin ba zai kasance haka ba shi yasa me yasa turawa suke son su mamaye kasashen Laraba da na Afirka da na sauransu waɗanda ba nasu ba su tsaci arzikin domin su suna da ilimin duniya amma ba su da arziki da za a yi adalci mu ne ke da arziki su zo su yi mana aiki kenan mu za mu biya su amma idan suka kwace arzikin suka haddasa mu da tashin hankali suka zo suka ɗibi arzikin kenan dole na 'yan afirka da kasashen larabawa su yi fatan su je kasashen larabawa su je kasashen turawa saboda babu zaman lafiya sannan kuma babu arziki kenan ko dole mutane su yi hijira su je turai ina fata an fahimta to wannan daga cikin dalilan da yasa suke kokarin su hallaka su yi makamai su kirkiro da za a yi a rage mu da yawa saboda a rage mu da yawa saboda kada mu amfana da arzikin mu to ya kamata mutane su fahimci wannan hatta da ladabi da biyayya da kaga ƴaƴanka da maka ladabi da biyayya galibi da matanka kuma mutane suna bibiyar suna maka biyayya galibi wani lokacin kuɗi ne kake da su sai ka iske wani lokacin ma iyaye ma suna faɗan su biyayya saboda yana dukiya to idan da babu dukiyar fa kaga ashe dukiyar ce ake ma biyayya ba shi ba mace idan ta tsaya saboda dukiya ai dukiya ce ta tsaida ta an gane ko kenan ba dukiya ba kai ne ka tsaida ta ba dukiya ce ta tsaida ta haka mutumin da ya aure mace don kuɗin ta kawai to ai ba ba ita ya aura ba kuɗin ne ya aura domin idan kuɗin suka tafi shi zai tafi in kuma ya samu abin da ke bukata kuma zai tafi Allah ya kyauta to wannan yan uwa musulmi shine abin da zamu iya karawa karkashin wannan mas'ala mun dan kawo fa'idodi ne saboda wani lokaci mawdu'ai suna bijirowa waɗanda ɗaliban ilimi za su iya bincike akan su shi yasa muke tsayawa mu dan kara ko akwai wani abu da yake na buƙatar a ƙara bayani akan sa mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 590 malam yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar kawowar fadar Allah subhanahu wata'ala indaka an ka ƙara indaka fi qawlihi imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma imma yablughanna kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah farkon aya ubangijinka ya hukunta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam na al-idafa lit-tashrif dan daukakawa ne domin Allah shi ne ubangijin kowa Allah ya hukunta nan hukunci ne na shari'a ba hukunci ba na halitta domin in hukunci ne na halitta an riga an gama idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun an gane ko amma na hukunci ne na shari'a dan adam na iya yi na iya bari yana iya sabawa Allah ta'budu illa iyyah kar ku bauta ma wani in ba Allah ba haka Allah hukunta a shar'ance wa bil walidaini ihsana kuma iyaye Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu an gane ko iyaye a kyautata musu to nan bai ce iyaye musulmai ba bai ce kafirai ba wannan ya nuna cewa kyautatawa daban yi musu da'a cikin sabon Allah daban kaunar su suna matsayin kafirai cikin zuciya daban kyautata musu daban kada ai kyautata musu amma ba za ka kaunace su ba saboda ba musulmai bane ya kamata mu fahimci wannan wannan shine suka cewa bil walidaini ihsana malaman usul fiqh suka faɗa watar ka'ida tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umumi fil maqal tarkul istifsal abarrarrabe abu fi hikayatil hal bayan an kawo labarin wani abu an gane ko yunazzalu manzilatal umum fil maqal za a dauke shi matsayin umumi ne suna daga cikin sigar umum wanda an yi sabani akan su da shi da al hadfu da ismul maf'ul duka suna daga cikin sigar umum kamar da wasu malamai suka faɗa duk da yake an yi sabani to almuhim da suke da Allah ce wa bil walidaini bai ce musulmai ba bai ce kafirai ba ya nuna cewa dukkan su za a kyautata musu to to sai Allah subhanahu wataala ce a kyautata musu in ma yablughanna indaka alkibar an gane ko akwai qira'a in ma yablughanni hamza da kisa'i da khalafa suka karanta indaka alkibar ahaduhuma yablughanni alif litathniya yablughanna kinan nan an hankalta ma ahaduhuma ya an ce yablughu to kaga guda ake hankalta ma to nan au kilahuma an kalli lafazin ahadu da kila amma an kace yablughani an kalli ma'ana wato walidaini da kuma wato au kilahuma to in ma yablughanna idan suka kai matukar kima in asalin maganar in ma yablughanna al-kibara an gane ko in sun ka kai matukar girman su an gane ko to sai Allah ce in ma yablughanna indaka saboda a nuna muhimmancin wannan an ka gabatar da indaka kafin a kai ga al-kibara wanda yake shine maf'ulun bihi in suka kai matukar girma a haɗu ma ɗaya daga cikinsu au kilahuma ko ku biyu ɗin suratul isra ayat 23 to sai Allah subhanahu wataala ce fala taqul lahuma uffin kakkace musu uff imamu hafs an gane ko da imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta uffin kenan sun yi mafa'un kasrataini sannan kuma akwai fala taqul lahuma uffi an gane ko uffa wato imamu ibnu kathir da imamu ibnu amir da yaqub sun karanta uffa an gane ko kenan su ba su cewa uffin wala tanharhuma uffa wala tanharhuma sannan kuma sauran sun karanta fala taqul lahumma uffi wala tanharhuma nan ba su sun karanta da kasra daya duk dai kuma ma'anar shi guda wannan ismul ismul fi'il ne shi kuma ismul fi'il eh wato in an ce ismul masdar abinda shi ba masdar bane amma suna ne na masdar an gane ko yana ba da ma'anar masdar amma tana ya baya dauke da haruffansa to sannan kuma akwai ismul fi'li shi ko ismul fi'li abu ne wanda yake bada ma'anar fi'li amma shi suna ne ba fi'li bane akwai ismu fi'lu madin akwai ismu fi'lul mudari akwai ismu fi'lul amri ka karanta littafin abin nan annahul wadih na ɗaya da na biyu da na uku asanawi ba alibtida'i ba domin guda shidda ne alibtida'i ɗaya biyu uku asanawi to cikin asanawi sun kawo bayani kansu kuma karanta littattafan na hau babi na asma'ul af'al zaka sun kawo su akwai asma'ul af'al na fi'il madi akwai asma'ul af'al na fi'il amri akwai na mudari to nan uffi shi ismu fi'ilul mudari ne suna ne mai bada fi'ili ma'anar fi'ili mudari an gane ko ma'anar shi a tadajjaru za ka iya ɗauka abin da sun kafi fassara shi kenan na damu na damu ana fata an fahimci ni kenan shi ne ake fassara shi amma za ga malamai kamar nan a hausa za su ka su fassara shi falata kullahu ma uffin kakkace musu tir ko kakkace musu car ko kace musu ayya ko kace kash ko kace ni na gaji da abin da ya kama da haka wala tanharhuma kakkai ma iyayenka tsawa wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa ina fata an fahimci ni to wannan kuma ba wai iyayenka ba a'a duk mutane ma Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana aw takra la ya'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana an gane ko wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna ku ga mutane magana ta gari shi mutun in ba mummunan mutun bane wanda ya cancanta sai an yi masa raddi to kawai kowa za a ga mishi asalin dan adam za a ga mishi magana ce ta gari wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan haka Allah ya ce ga ma bayina su gani magana ma mafi kyau ba ma magana mai kyau ba ina fata an fahimta to don haka yana da kyau mutane su fahimci irin wannan to almuhimmu dai sai malam yace to menene fa'ida an ka kawo indaka amsa kulna zamu ce fa'idatuhu fa'ida annahuma yakburani fi baitihi kenan idan sun girma fi baitihi suna cikin gidansa wa kanafihi suna cikin karkashin kularsa shine kanaf ina fata an fahimce ni wa yakunani kallan alaihi sun zamanto kuma kallan kaya nan ba kullan bane kallan kallan wa huwa kallun ala maulahu sun zamanto nauyi gare shi la kafila lahuma ghairahu ba wanda zai dauki nauyin su in ba shi ba wa rubbama tawalla minhuma min almashaqi rubbama tana yiwa tawalla zai jibinci minhuma daga daga gare su min almashaqi na abubuwa masu wahala ma kana yatawallayani minhu fi hali tufuliya abinda sun kasance suna ɗauka suna yi game da shi a lokacin da yake yana jinjiri na abin da malam yake nufi mutum idan yana karami sai an kwantar da shi zai tsoho zai kai lokacin da sai an kwantar da shi wani lokaci ya tsufa wani lokacin zai iya yin kashi ba zai iya jima ya wanke ba sai an yi mishi to kaga irin wannan hali idan mahaifi ya kai wannan matsayi ko rashin lafiya ya kashe inda ba zai iya tashi ba kaga akwai matsala to kaga irin wannan shi sa Allah subhanahu wataala ce indaka a wurinka to amma waɗansu malamai suna ganin a indaka dai nan gunka ba dole ba sai suna a gidanka ina fata an fahimci ni ko a cikin gidanka ko cikin kulanka dai almuhimmu dai sai kuma malamai suka ƙara wani abu me yasa Allah ce idan iyayenka suka kama girma me yasa sai ya faɗi wannan hali ai kowane lokaci ya kamata mutum ya kula da iyayensa amma me yasa ya kawo lokacin zancen girma suka ce saboda a wannan lokacin dan adam yana rikicewa ne zaka iske musamman tsohon da ya tashi ba ilimi ba natsuwa to idan girma ya kama shi ma ƙara rikicewa ne zai yi to kaga ya ce maka kawo ruwa sai ka kawo cewa ya ce ka kawo su to kaga daga nan sai kaga ka damu to in baka fahimci halin tsuha ba akwai matsala bal ma wani da kai inda bai san ma abin da yake yi ba bai san ma yana duniya ne kula yana ba kawai gashi nan dai Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a a cikin suratul hajji min ba'di ilmin ko kuma a cikin suratul alhajji ba'da ilmin shay'a babu min bai san komai ba to kaga irin wannan kula da shi ƴaƴansa shi yasa irin wannan idan tsoho ya kai tsohuwa idan yana da ƴaƴa to a rinka tanawub kada a ce mutum guda zai kula da shi don zai kasa saboda rikicin shi zai yawa in ba wanda Allah ba hakuri ba wanda yake hakuri mai yawa to sai a rinka tanawo wannan yazo ya kwana biyu wannan yazo ya kwana biyu kaga abin zai fi sauki in ba haka ba al'amarin sai ya cabi tsoho wanda ya tashi mutumin da ya tashi yana zage zage da ya tsufa bai iya komai sai zage zage wanda ya safa da fadar maganganun batsa idan ya tsufa bai iya komai sai maganganun batsa al'amari ne wanda yana da wahala to kaga irin wannan siyasa Allah subhanahu wataala ce inda kalkibar shi yasa za ku ga turawa kasashen turawa suna son kawai idan mutum ya tsufa za a kashi gidajen kula da tsohi mai zone de retreat wanda kuma yana daga cikin abubuwan da kamata musulmi su fahimci wannan shi yasa wani babban professor na daga cikin professoshi na ilimin sociology sociology na faransanci yake cewa yana ba da shawara a sanya tarbiyyar musulunci a ƙasar faransa a cikin makarantun faransa aka yi masa ca manya-manyan masana ne waɗanda ba sa fitowa sai a lokaci a shekara kilan ko su fito su ɗaya ko su biyu a tv su yi magana domin ba su da lokacin cece ku ci ya ce eh shi bai ce a sa aƙidar musulunci ba tarbiyyar musulunci aka ce to ya kawo dalilansa yake cewa ya faɗi dalilai ina ganin guda hudu ina ganin na ya faɗi dalilai guda kamar hudu amma ina ganin uku nake tunawa yake cewa abu na farko da yasa ya ce a kawo tarbiyyar musulunci a gidajen kurkuku ko fursuna ko gidan kaso na faransa ya ce saboda inda musulmi suke zuwa su yi wa'azi inda musulmi suke yin wa'azi galibin waɗanda suke kare kasun in sun kare suna zama mutane ne na gari kashi saba'in cikin ɗari ya ce amma inda ba su ne suke zuwa ba waɗansu ne suke zuwa su yi wa'azin sai ka iske da yawan mutanen ma idan suka fita ma abin da suke aikata ya fi abin da suka aikata ya ce wani ke nuna cewa tarbiyyar musulunci tana da kyau abu na biyu yake cewa dalilin da yasa ya ce ai wannan har yanzu ba a taɓa ganin musulmin da ya wuce mahaifinsa ba a faransa za ga mutum yana da shekara misali sittin mahaifinsa na da shekara tamanin kuma yana bi bayan mahaifinsa yana masa biyayya yace su kuma ƴaƴansu ba sa yi musu wannan da shekara goma sha takwas yarinya ta fi ƙarfin mutum yanzu ma an ce kawai ma abin da yaro ke so ya aikata yarinya ya sha uku sha hudu ta yi lalata duk inda ta ga dama ko a saman titi ne ba wanda zai musu magana suna da ƴancin su yace su ƴaƴansu sun fi ƙarfin su to sannan kuma yake cewa daga cikin dalilai har yanzu ba a taɓa ganin wani musulmi ko guda wanda taɓa kai mahaifinsa a gidan tsohi na mai zuwan da retreat kaga wannan shaida ce wa shahida shahidun min ahliha wal haqqu ma shahida bihi al a'da abinda ake cewa gaskiya abinda hadda makin ka da gaskiya ne sai dai baya kaunar ka ita ma wannan gaskiya ce tunda baya kaunar ka sai dai ya tuba ina fata ana fahimta ta to kaga wannan professor ne to ku kasashen musulmai ga su su turawan da suke adawa da addini suna son su mai da tsarin su ya koma irin tsarin musulunci na tarbiyya mu kuma muna son mu koyi da tambadaddin turai ma ba wai mutanen turai ko cikin turai din tambadaddin turai kai tambadadde na kasashen laraba da na kasashen musulmi da na afirka kai baka iya kirkiro maka ka tambada ma sai ka jire baturi ya kirkira tambada sannan kai koyi da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatfa'unna sanana man kana qablakum za ku yi koyi da su wadanda su wadanda suka gabace ku al-yahudu wan nasara wata riwaya wata riwaya faris da farisawa da, da sauransu waɗannan kafiran za ka yi koyi da su da yahudawa da miye abin koyi a cikin al'amarin su hatta da wani aski na iskanci kai baka iya zuwa ka ce to kai yanzu zaka kirkiro ka iskancin zaka je wani dan iska a kasar turawa sai ya kirkira nashi iskancin sannan kai koyi da shi kai baka iya kirkira iskanci ba kenan karamin kai dan iska ne ya kasashe musulmi ina ne zamu je da wannan a BBC sun ka kaba abin da zan faɗa na ƙarshe a ƙarƙashin wannan matsala a BBC wata rana suka yi wani irin abin nan da suke yi na wasu labarai na ban mamaki da suke zan kawo a wani lokaci ko taɓa kiɗi taɓa karatu ko wani dai abu da ya kama da haka ina sauraren su sai ƙasar Japan an gane ko ina ganin taɓa kiɗi taɓa karatu ne ƙasar Japan sai aka gano ana ta kama tsofaffi sun yi sata an gane ko sun yi sata a kai su gidan kasu a kulle su to sai ana bincike kan wannan al'amarin da suka ga sata ta yi yawa sai aka sa wato a yi bincike investigation wato a yi enquete da suka sa aka yi enquete sai aka gane cewa ashe tsofaffin ba suna yin sata bane don suna son sata tun da abin yayi yawa ashe ƴaƴansu ba sa kula da su sun rasa mai kula a cikin gida shikenan sai suka ce to yanzu abin da ya kamata kansu je su yi sata sai suna yin sata ana kai su gidajen da ake tsare tsofaffi domin can an fi kula da su yanzu waɗannan su ne abin koyi don gare mu akwai kisoshi da dama waɗanda idan zamu bada su lokacin ma sai zaman to ba ma wannan karatu na aljamu bane su su zamu yi ba akwai wani mutum da ya kabe wani mutum wani musulmi ne ya kabe wata mata tsohuwa ce ta gitto masa a hanya yana gudu a kasashen turai yana bada labari kawai sai bai ganta ba tunda wuri ne wanda turai za ku iske hanyoyin su akwai hanyoyin dan kafa wanda bai yiwa mota ta bi kuma akwai hanyoyin mota wanda dan kafa ba zai bi ba mai tafiya a kas kawai sai ta gitta bai gani ba yana gudu ya buge ta aka zo aka yi bincike ya ji tsoro ma ya ji tsoro amma da aka duba sai a gane ba ta da gaskiya ta bi hanya ne wadda ba a bi a kanta kuma shi bai wani laifi ba almuhimmu dai shikenan aka yi bincike yadda za a yi da kaza da kaza za a bada inshora za a biya tunda akwai inshora abin da suke cewa inshora ko assurance shikenan bayan ya je ya zauna an kare sai ɗanta wanda ita matar wadda ta mutu sai ya je ya ce yana son ya ga wanda ya kaɗi mahaifiyarsa shikenan yan sanda suka bashi abin nan ko nan ba gidan komi sai ya je an kwankwasa an zo to buɗe masa ce waye ya ce ya ce shine wanda aka kaɓe mahaifiyarsa ya ce wallahi ya ji tsoron ya zo da bindiga ne ya halbe shi almuhimmu dai da yake yana ganin turai ƙasa ce wadda akwai tsaro wani lokacin sai dan buɗe masa kofa ya ce ya shigo ya shigo suka zauna ya ga yana murmushi sai abin ya bashi mamaki ce mai to me yasa aka yi hakan ga ya ce a'a ya zo ne saboda yi masa godiya la godiya ta mi ya ce saboda wannan tsohuwar ta, ta ishe shi ya ce gashi yanzu ya wuce da ita kuma inshora ta kira shi ta bashi kuɗi a ɗaya masu yawa ya ce wannan ai abu ne na farin ciki ya ce bai san inda yake ba da ji wannan magana duniya yake ko lahira yake a turai ne na karanta wannan a cikin wani littafi da wani malami yake bada labari irin waɗannan abubuwa wani yake ba mu labari wani mahaifi ne a turai yana da gida amma yarsa da ta kai sha da ya kai sha takwas baka da magana a kansa ta fita zama minor ta zama major yake bata ɗaki haya shi uban tana kawo samarinta sai suka samu matsala da suka samu matsala da ita da samarin na da ita da samarin nata wancan mai hali wanda ke bada kuɗi ana biyan kuɗin haya sai kuɗi suka sai ta yi wani samari shi ko bai da kuɗi uban ya kore su gaba ɗaya aka ce mi yace yace a'a ba ta bashi kuɗin haya a ƙasar turai wani ke gaya mini cewa ya je karatu ne irin waɗannan abubuwan suke faruwa a ƙasar Canada da irin waɗannan abubuwa da dama mutum yana kin taimaka ma ƴaƴansa akwai wani shi ma malami da ya je karatu a ƙasar Ingila ke bada labarin a gida aka kai shi wani gida tunda in ka je koyon karatu za a kai ka ne cikin wata family kana tare da ita saboda kai kokarin koyon yaren da kyau yake cewa yana ganin yarsa ce tana neman taimako hana ta ko kuma ko kuɗi ne ke binta yace sai an biya zai zai kaza zai kaza yace yarka ce fa yace ina ruwansa da yarsa shi kuɗi ya sani yace sai yarsa abin da yake yi a ƙasar Faransa ana bada labari akwai wani yaro wanda ya taso daga America ya je hutu daga Faransa ne an ba su hutu ya je America hutu irin na shekara ya ƙare ya ɗauko jirgin sama to zai sauka ne da daddare iyayensa sai ce to zai ɗauko tasi yana cikin jirgin sama sai ya kallon wani fim fim ɗin sai ya ga ina ganin waɗansu mutane ne an kashe su an ba da inshora kuɗaɗe masu yawa wannan abin sai masa tasiri da zuwa da daddare ya sauka kawai shiga tasiri je iske tsofaffinsa sun mahaifansa sun yi bacci ya ɗauko igiya ya ɗaure su gaba ɗaya ya kunna ya zuba ma gidan isansi ko mu ce hetar ya kunna wuta suka ƙone da suka ƙone su turawa ba irin mu bari aka yi bincike sai a gane wutar ba kama ne ta bi kunna ta ne aka yi a ƙarshe yaro aka kama shi wai tunaninsa ashe wannan fim da ya gani wancan an kashe mahaifinsa ko mahaifiyarsa an samu kuɗi to shi yanzu ya zai samu biyu a bashi kuɗaɗe masu yawan rayuwa wannan shine kasantar da waɗannan mutane suke rayuwa a cikin ta luwaɗi auren jinsi ɗaya mace ta aure mace namiji aure mace ko sai da kokin kaza kaza waɗannan ƙasashen musulmi in ba lalura ba me zai kashe mai rayuwa a yau wani ko hashi ko irin waɗannan mutane Allah ya kyauta ya kamata mu koyi yadda suke kera jiragen sama mu koyi yadda suke yin kyamara mu koyi yadda suke yin waɗansu abubuwa amma ba mu koyo irin wannan kaskanci ba mu ce mu kawo shi a cikin kasashen mu kamar da waɗansu yan boko da aka juya musu hankali da kuma waɗansu waɗanda suna son su samu jagorancin kasashen mu ko suna sun samu jagorancin kasashe na Afirka ba san ya kamata su himmantu da abin da zai kai Afirka gaba abin da zai ba ta ƙara ma lalata kasashen na Afirka ba tunda su sun samu ma ilimin na duniyar ma ko sun tambaɗe din to mu ba mu samu na duniyar ba ba mu samu na addini ba kuma mu zo mu kama tambaɗa kenan kaga tambaɗa ta yi yawa kamar inda malamin bahaushe yake cewa shege da hauka abin yayi yawa Allah ya kyauta to yan uwa musulmi dai shi abin da ya kamata in ce karkashin wannan aya in ma yablu ganna inda kalkibar ahduma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima eh mas'ala ta gaba shine mas'ala ta 591 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wala taqrabu zina ka kusanci zina walam yaqul Allah bai ce ba wala tazunu ka zina Allah yace ka kusanci zina kulna za mu ce lauƙala da Allah ya ce wala tasnu kada ku yi zina kana nahyan an zina kinan an hana zinani la an muqaddimatihi kinan ba zai shafi muqaddimat ba abubuwan da su ne kofofin da ake kai ayi zina kallamsi kamar shafar shafa wal mu'anaka kamar runguma ko sumbanta wal qubla da kuma wato sumbanta kinan hada bakin namiji da mace wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka amma malam yace to walamma qala lokacin da Allah ya ce wala taqrabu kana nahyan anhu kenan da Allah ce ka a kusanci zina hani ne daga zina wa an muqaddimatihi daga kuma abin da zai kai ga zina li'anna fi'l al-muqaddimat domin aikata ababen da suke wato kusa ga zina kenan waɗanda suke kai aikata zina qurbanun lizina kusanta zina ne wannan balaga ce ta alqur'ani shi yasa qur'ani akwai ka'ida wadda malamai usulul fiqh suka fitar ita ce ake kira saddu dhara'i qur'ani yayi amfani da ita wurare daban-daban duk da wadansu sun saba malamai amma sai ka iske suna aiki da ita ko da inda ba suka cewa sun saba amma sun yi aiki da ita wani lokaci ko kuma suraren ba su yi aiki da ita ba wani lokacin sun yi aiki da ita ina fata ana fahimta ta da haka misali za ku kuma hamma malamai suke cewa to wani lokacin Allah subhanahu wataala yake cewa tilka hududullahi fala ta'taduha iyakokin Allah kar ku ketare iyaka wani kusa ya ce fala taqrabu ka kusance su sai malamai suka ce to nan kai a ketara ba ɗaya shi da abi ba da ka a kusanta domin an ce kada ka ketara kina har ka zo bakin iyaka gab in an ka ce kada ka kusanta to koma iyakar baka zo ba to shi yasa sai malamai suke cewa inda Allah subhanahu wataala ce fala ta'taduha kak ku ketara saboda nan dan adam yana iya mallaka hankalinsa ana zancen saki fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah an gane ko فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها عند التي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يخافا أو تكراء ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها kaga na sai iyakokin Allah kada a ketara saboda mi saboda zancen saki ake dan adam zancen saki yana iya mallaka kansa wani lokaci to amma da yazo wajen uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum an halatta muku da dare ku kusanci matanku to da yayi bayanin jima'i sai ce fala ta karabu haka kusa domin kusantar mace yana sawa ba za ka iya kowane ne kai ba ka iya kare kanka in dai an ka haɗu wani wuri mai hatsari wanda kuma kun keɓanta kuma mace ta zo da wata sifa ko da wata siga yana da wahala ka samu kare kanka ya gare ka shi yasa duk da yake lokaci yayi wannan aya tana dan buƙatar ƙarin bayani amma za mu dakata daga nan abinda zan ƙara shine akwai wani mai falsafa ina ganin dan ƙasar Najeriya ne yake cewa idan ana son a yi magana zancen tsoron Allah to kada a ɗauki malam a sashi da karo cikin ɗaki ɗaya ya ce a bar malam cikin ɗakinsa a bar karo cikin ɗakinsa ya ce amma idan aka haɗa malam da karo cikin ɗaki ɗaya aka like su to zancen tsoron Allah a bar shi wani dan falsafa na kuma wanga masal na shedanci na don daga ganin alamu yasa aka buga misali da mallan kaga wannan ya nuna cewa akwai wani abu to yan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe sai mu yi hakuri insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh